الكريم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا صلاة تفتح لنا بها أبواب الله وتشفت حول ولا قوة إلا تمنى لأكم إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله سبحانه وتعالى yana faɗa wa muminai da abin da zai zo ya auku na masihu da Allah zai kawo na jarraba yace la tumlawunna khuzifa minhu nunur raf'i litawalin nunati asalin salatum launanna ne akan irgamin nuni ɗaya a cikin nuni aka ce launanna walwawin nan lamiri ne na jam'i lintiƙa'i sake ne ne saboda haɗuwan masu sukuni biyu ma'ana la tuktabaranna wallahi in ji ubangiji za a jarabce ku don kun yi imani fi amwalikum a cikin dukiyoyinku bil fara'ili wal jawahiri shine farillai abinda za a dora maku na dukiya kamar zakka kafara da bakace sannan wal jawahiri da al'amura wanda zai zo irin na alloba wanda zai kashe shuka ko yawan fari ko beraye ko kudai abubuwa dai da dama sannan za a jarabce ku an fusikum da kanunku bil ibadati da ibada a ɗora maka ibada wadda Allah zai kallafa maka wal bala'i da bala'i kamar makanta miki da sauransu wala tasma'unna min allazina utul kitaba kuma wallahi za ku ji daga waɗanda aka ba su littafi sune yahudu da nasara min qablikum kamin zuwanku Sune Yahudi wan Nasara. Muminan lazina za ku ji kuma daga waɗannan ashiraku mushrikai wanda su ba Yahudun ba ne ba Nasara ba ne masu bautan gunki ne. Min al'arabi daga larabawa za ku ji azan kafiran cuta mai yawa. Min sabbi na zagi wa ɗa'ani da sukan lamarinku wa tashabbabi na sa'ikum da kuma ambaton matattakinku ta wajen waƙoƙi ko kasidu don Allah ya ce wannan jaraba ne ya gani ko yi haƙuri ko ba za ku yi ba wa in tasbiru amma in kun yi haƙuri ala zalika bisa waɗancanan ka jarrabo da Allah ya kawo muku wa tattaqullaha ko ka ji tsoron Allah fa inna zalika haqiqa yin haƙurin nan wancanan ka min azmil umur yana daga cikin karkafafan al'amura amin ma'azumatiha allati uzamu alaiha wanda ake samun lada mai girma a kanta biya saboda wajaucinsa waskurka ammata idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba yayin da Allah ya karbi alkawarin waɗanda aka ba su littafi ayin ahada alkawari alaihim akan su fi taurati Allah ya karbi alkawari akan ma'abota a taura la tubayyinunnahu lin-nasi wallahi za ku bayyana littafin ga mutane wala taktumunahu ba za ku boye shi ba ayar kitaba bil ya'i wattai ko wala taktumunahu la tubayyinannahu ko la yubayyinunnahu wala yaktumunahu ko wala taktumunahu sai ya ce fil fi'ilaini fanabazuhu suka jefar da wannan alkawarin ɗarahul mithaqa wara a zaharin bayan bayansu falam ya amalu su aiki bihi da shi ba wa sharau bihi samanan kalilan suka saya ma'ana suka musaya aka zo bazalahu samanan kuɗi kalilan kankani minan duniya daga duniya min sarafati safalatim daga mabiyansu biriyasatim da shugabancinsu fil ilimi a cikin ilimi fakatamu suka boye abin da aka ce su isar khawfa fautihi alaihim don tsoron fautin abin da ake samu daga cikin mabiya fa bisa wallahi yayi muni ma yashtaru na shira'uhum abinda suke saye haza wannan sun sai da gaskiya sun karɓo mata la tasibanna alladhina yafrahuna bima utu kar ka yi zato ko ko la ya hasibanna alladhina ko ko waɗanda aka ba su din nan wanda suke farin ciki da abin da aka ba su kar su yi zato min illalin nasi na ɓadda mutane da suke yi wa yuhibbuna tare da ɓadda mutanen suna son an yi humadu a gode masu bima lam yaf'alu da abin da basu aiki da shi ba min at-tamassuki bil haqqi na riƙon gaskiya shi aka hore su da shi wa hum ala dalalin su kuma suna kan bata fala tahsibannahum bimafazatin ko fala yahsibannahum bil wajhaini karkazace su ko kar su yi zato bimafazatin suna wurin tsira ne makanin bigireyen juna da suke tsira fiye a cikinsa min al'azami daga azaba في الآخرة أسكن لاهرة بل هم في مكان يعذبون فيه سوسنا أوليني لأكي أذبت دسوشيني جهنم لهم عذاب عذاب يتبت غريس أليم من أليه مؤلم في فيها ومعمولة فيها أتكنت ومعمولة معمولة بيونها حسبة ليس ولا تحسبن الأولى نفرقوه dalla alaihi ma maf'ula as-saniyati don hasiba ya zo guda biyu ne hasiba yana neman maf'uli biyu na farko ba a bayar ba na biyu aka ba shi maf'uli biyu to maf'uli biyu na hasiba na biyu shi ya ba da labari ya ba da maf'ulan wancan alal in an yi ya zamo akan qira'at tahtaniya ne wala ya hasibanna na wa alal faqanati idan ko akan wala tahsibanna ne shine faukaniya da ta huzifar sani an shafe mafuli na biyu ne fakar kadai walillahi mulku samawati mulkin sammai duka na Allah ne wal'alli da ƙasa khaza'inul matsari taskokin ruwa na ga Allah shi ke bayarwa yadda ya ga dama rizki da arziki wanda ba da tsiro wa gairi hada wani da yadda ya ga dama ke bayarwa wallahu ala kulli shayin qadirun Allah mai iko ne bisa dukkan komai yana daga cikin ikon Allah ta'azibul kafirina azabtar da kafirai wa inja'ul mu'minina da tsirar da mu'minai inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab hakika akwai ayoyi la ayatin fi khalqi samawati a cikin halittun sama sammai bakwan nan da aka halicce su aya ne daga ayan Allah wal alli da ƙasa wa ma fihi ma da abin da yake cikin su min al ajaibi na baban mamaki wa tilafil layli wan nahari da sabanin dare da rana bil maji'i wa zahabi da zuwa da tafiya rana in lokacin sa ya zo zai zo na dare ma in ya zo wannan ya maya ma wannan wa ziyadati wannan kusa ne da karuwa da tawaya wani lokaci a ɗibi rana a ƙara wa dare wani lokaci a ɗibi dare a ƙara wa rana na ayatin wannan ayoyi ne da lalatin masu nuni ala kudartihi bisa kuduran Allah ta'ala amma fali ulil albabi ga amin wata hankula mai hankali shi yake ta dabbori الذين نأتوا لما قبله أو بدلوا سوني ودن يذكرون الله سكي أنبتون الله قياما وقعودا أتأي قوسنا زوني وعلى جنوبهم قوسنا كونش أهكر كالين سؤجيف منضجعين suna masu kwanciya ba su mantawa da Allah a kowane hali don halin da dan adam yake ne ko daga ganci a tsaye ko a zaune ko a kwance ma'ana a kowane hali suke ciki suna ambaton Allah ya fi kulli hali da wa alim na abbas na abbas yace sallu na kazalika suna sallah kazalika haka nan hasu wa tsakati gurgudan iko sannan bayan suna ambaton Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati suna tunani a cikin halittan halittan sama sammai wal alli da ƙasa li yastadillu bihi don su kafa nun su yi nuni da sha su yi dilala ala qudrati bisa ikon sani ima mai aikin su dama kullum Allah ya ce ka dubi kanka tukunna wa bi an busu kuma la tusiruna ka fara duban kanka yadda kake ya ka faru ya ka girma ya ka tsufa duk waɗannan jirkice-jirkicen da kake yi daga wannan lokaci ka koma wannan lokaci wa yake in ba Allah ba lokacin rana ya zo na dare ya zo wani lokacin a ba da iska wani lokaci a ba da zafi wani lokaci a ba da ruwa duka ya ishe ka tunani rabbana na yatafakkaruna fi halqi samawati wal ardi liyastadillu ala qudrati saniha yaquluna suna cewa oh rabbana ma halakta hadha batila ya ubangijin ba ka ci wannan halitta ba allazi narahu wanda muke ganin sa batilan a masandun wasa dalilan dalili ne ala kamali qudratika bisa cikan ikonka subhanaka tanzihan laka anil abasi Allah tsarka kowa ya tabbata ga gabarin wasa faƙina Allah ka kiyaye mu azaban nari azaban wuta rabbana ya ubangijinmu wato masu imanin abin da za su ce kenan bayan sun yi tafakkure su ce rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nara hakika ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wutalin khuludi wanda ake ce khalidi na biya din nan su ne kafirai muminai kan yi dama Allah ya ce wa yau ma la yakhzullahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu na nuna cewa su muminai kan ba za su yi bakin ciki ba to wanda aka ce shiga wuta khalidi na biya din nan fa kana ahadaita ko ka gama kunyata shi kunya ya kare ahantahu wa malin zalimi na min ansarin ba mataimaka ga azzalimai azzalimai ana alkafirina fi a cikinsa akwai wal'ul zahiri mauli almulmari maimakon aka a ce malahum zai aka ce aka fito da sunansu sarari ash'aran don sanarwa bi takhsisil khizi keɓantan kunya bihim da su su mumini dama an ce ba za a kunyata ba min za'idatun yamna'unahum mataimakan da za su hana su min azabin lahi daga azabin Allah ta'ala muminan suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'ina munadiyan mu mun ji makirayi yunadi yana kira yad'un nasu lil imani yana kiran mutane zuwa ban gaskiya da Allah ai ilaihi zuwa gare shi wa huwa shi wannan makirayin shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam awul qur'an ko qur'ani abin da yake cewa bi an aminu bi rabbikum makirayin yana cewa ku ba da gaskiya da ubangijinku fa amanna bihi Allah to mun yadda mun ba da gaskiya da shi don haka fakfir lana rabbana ya ubangijin mu fakfir lana zunubana gafarta mana zunuban wa kafir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuran mu ma'ana ka lullube kar a gani ta ma bala tu zira kar ka bayyana ta bile ka bile mana hukuba alaiha akanta wa tawaffana Allah ka karbi rayukan mu yakmil arhana ma jumlatil abrari tare da jumlan mutanen kirki al-anbiya'i annabawa was salihin da salihai rabbana har yau dai mu'mini suka ci gaba da cewa ya ubangijinmu wa'atina ka ba mu wa'adina ma wa'adtana abin da kai mana alkawari bihi da shi ala alsinati anbiya'ika rusulika bisa harcinan manzanninka min rahamati na rahama da falala da ka ce rahaman ka ta lawaci dukkan komi ya Allah kai mana ka cika mana alkawari wa su'alukum zalika wa in kana wa'aduhu ta'ala la yakhlifu cewa da suke cewa Allah kai mana Allah kai mana Allah kai mana ko da yake alkawarin Allah ta'ala baya sabawa gashi ya ce karka saba alkawari kuma bai sabawa din ai su'alun roƙo ne an yaj'alahum ya sanya su min mustahiqihi daga wanda suka cancance shi li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum lahu dan basu yaqinin cancantan su ga shiga irin wannan rahama ba تكرير ربنا ربنا ميميت ربنا ربنا ليتي مبالغة كي وما تقاني في التلر يسكن كان كان كي كمان كان ذاك أدوى سكت الله كي منا كذا الله الله الله الله wato yana nuna kankan da kai kenan ba ka ce Allah kai mana kaza kamar dama da mutum yana cewa Allah Allah Allah to shi yasa ya dinga maimaita rabbana rabbana rabbana ubangijinmu don a nuna kankan da kai da tsananin bukata zuwa ga Allah wala tuhzina Allah karka kunyata mu yawmal qiyamati ranan qiyama innaka la tukhliful mi'ad hakika kai baka saka ma alkawari bil ba'si da tashi wal jazaa'i da sakayya da suka yi waɗannan du'o'i fastajaba lahum rabbuhum du'aahum ubangijinsu ya amsa musu du'a'insu anni bi anni la uliyu amala amilin minkum Allah ya ce ina gaya muku ba na tozarta aikin wani mai aiki daga cikinku min zakarin namiji ne aw unsa ko mace ba'alukum ka'inun min ba'alin sashin ku sun samu ne daga sashi azzukuru mazaje sun samu ne min al-inasi daga mata matan sun samu ne daga maza wa bil akasi kenan wal jumlatu jumlan da yazo muakkidatun ya karfafawa ne libaliha ayyukum sawa'un maza da mata daidai suke fil mujazati a cikin sakamako bil a'mali da ayyuka wa tarki da barin tali'iha to zartata nazarar aya ta sauka lamma qalat ummu salama yayin da ummu salma matar annabi ne ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni la asma'u zikran nisa'i fil hirati bi shay'in idan Allah yana ambaton muhajirina masu hijira da darajojin su ba na jin ana faɗin mata mu ma muna cikin muhajirai dan tana daga cikin wanda suka hijira daga da mijinta Abu Salma zuwa Habasha ya tana cikin wanda ya musulunta sai ta ji kullum na zo magana sai a ce maza muhajirin muhajirin ce to ni me za ba ambatan mata ne ko ba a yadda zamu bane falladina sai Allah ya ce falladina hajaru wadanda suka yi hira daga makka ilal madinatu zuwa madina wa khurju aka fidda su min diyarihim daga gidajensu wa uzu aka cuce su bi sabili a cikin tafarki na shine addini na وقاتل الكفار وقتلوا suka yaƙi kafirai aka karkashe su wa kutilu aka kashe su bitafifi kenan wata shididi wa kutilu aka karkashe su wa fi kira'atin bi taqdimihi ko wa kutilu ko wa kutilu duk waɗanda haka din ya same su Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayi'atihim ni ko zan kankare musu munanan ayyukansu asruha shi ne zan suturce ta bil magfirati in Allah ya maka gafara shi kenan sai ya kawo da kai bai gani ba wala udkhilannahum wallahi zan shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korama yake gudana karkashin ta sawaban lada mazdarun min ma'ana la ukaffiranna sawaban lada ne min indillahi daga wajen Allah fihi iltifatun an takallumi an waiwa ga barin maganan cewa na ukaffiran nan wallahu indahu husnu sawab Allah kikkiawan sakamako ya tabbata ya tabbata gare shi aljaza wa nazala aya ya sauka lamma qala almuslimuna a'da'u illahi fi ma nara min alkhair wa nahnu fil jihadi wanda al'adan Allah ne tun farko har zuwa yanzu me yasa makiyan Allah yadda muke gani kullum suna cikin alhairi na duniya makiyan Allah suke da gidaje masu kyau suke da kudi suke da mata suke da komai na jin daɗi amma wani hannun mu kam fi jihadi muna cikin fari kullum mai sa haka Allah ce ga ya musu ya rasulallah haka na shirya la ya ƙuran naka taƙallubun lalina kafaru juyawan kafirai su kai nan su kai nan kare rude ka tasarrufun jujjuyawan su bilbila da a cikin garuruwa su kashe kuɗi nan su sha giya su ji daɗi kai ko kana ta kiran Allah ya barka da kyar ake kai na yamma a ce da kyar a tashi da kyar Allah ce waɗancan abin kare rude ka bi tijarati kasuwanci nasu ne wal kasbi kasabin duniya nasu ne komai dai in kaji manya-manyan dukiya na arna ne to wannan Allah ya ce kar ku damu da shi mata unqalidun jin daɗi ne kankani ya tamatta'una bihi wanda za su ji daɗi da shi yasiran kankanin lokaci fi duniya a duniya wai fa ya kare in ma sun je lahiran an tashe su kam da bisu bil ardi dadin da muka ce ai mu ce da bisa yawman malamin da ƙarya kuke yi dadin ya kare kai ma da ka sha wuyan da za a tsoma ka aljanna shi ma da yake dadin da za a tsoma shi a wuta a tsami a ce ka taba shan dadi ce wala bai taba shan dadi ba sadaka a wajen Allah duniya ma kawai ba ne yan kwanaki ne kwana ɗayan Allah fa shekara dubu ne inna yau mai inda rabbi ka ka alfi sanatin min mata wandona to kana da masoyi za ka yi mishi kyauta gobe don yana shan wuya yau ai gobe tana zuwa ko shi ne yake ganin wuyan kai kana ganin gobe ai za ka sha daɗi to haka Allah yake da muminai ku ta shan wuya ai dan lokaci ne kaɗan dan lokaci ne kaɗan me za a baka a nan ma za mu maka kyautan ba wurin zubawa yawwa ai kyautan masu girma ya wuce aljihu ko ko kyautan gwamna ya wuce aljihu sai dai a takarda in kai kai banki a takardan a ce za ka buɗe akan ne a nan ko saboda wannan kuɗin a baka ya fita da shi haɗari ne to banza ma ya maka kyauta balle Allah ya maka kyauta banza fa shi ma banza ya maka kyauta aka ce sai ka buɗe akan ai ce mata'un qalilun jin daɗi ne kankani sannan ya kare ko dai in kuɗin mai kare maka kare ba kuɗin ya kare ba go bai je ka bar maka kuɗin to a bar maka rayuwar mu gani ran da ka mutu ba ya kare ko kuɗin su kare ɗayan biyu dai sai ya faru ko ka kare ka bar su ko kuɗin su kare su barka sun masannan ina za a koma mawahum jahannam makoman su wutan jahannama wa bisar mihadu shimfiɗa ya yi muni a ce jahannama nan ne wurin shimfiɗa ai muqaddarin alkhulud abin qaddara madawama fiha atkin zulan ina ne ita masauki ne huwa ma yu'addu lil laifi ita ce abin da ake ta da dama bako bakon banza ba shi yake kai wuta ai wa nasbuhu al ghali da yace zulan ha min jannati wal amil fi ma'ana zarfi min inda Allah daga wurin Allah وما إن الله أبن يكون ألا من الصواب نلادا خير يا في للأبرار كمتان كركي من متاع الدنيا دقجن دار الدنيا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله hakika a cikin ahalil kitab mun faɗi cewa ahalil kitab bayan nan can bayan suna ɓoye abin da suka yi alkawari za su isa mutane to ba dukansu ba ne a cikin ahalar kitabi din akwai wallahi wanda suka ba da gaskiya da Allah kamar abdullahi bin salam wa sahabi da sabansa wa najashi da najashi najashi ya yi imani da annabi bai ga annabi muhammad ba shine aka ce mishi ana ce mishi najashi ana ce mishi asmahatu ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yin lokacin shi ya fara ba mu'minai mafaka lokacin da mutanen makka suka aika cewa za su bata maka gari ya ce to ai sarki baya hukunci haka a kira su tukunna a kira su to ko ku tsaya nan kuma wakilan maka ku tsaya nan kai mai tarjima ni ba na jin larabci faɗi abin da suka faɗa kawo ne gaba ce to kai kana je to in ya min ƙarya ka ce ƙarya yake to duk aka gama sifofin annabi ya ce wallahi wannan shine annabin da ake faɗa a taura ba ƙari ba rage ba rage to shikenan sai sai annabi yana zaune a ranar a madina sai ce na ja shi ya mutu ku tashi a je a yi sallah yana habasha annabi ya fito ya mashi sallah shi yana madina ya mai sallah sai na ja shi ya mutu an mai sallah to nan ne ake ake halatta salatul ghaibi salatul ghaibi idan mutum ya rasu ba a san inda yake ba ko gawan ba za ta iya samun ku ba to kwa iya masa sallah a inda kuke da niyyar shi wannan mutum saboda wannan hujja manzala sallallahu alaihi wasallam najashi yana habasha amma shi yayi masa sallah tare da sahabbai yawa wa inna min ahli kitab da ma anzala da abin da aka saukar ilaikum zuwa gare ku ayal qur'an wa ma unzila da abin da aka saukar ilaihim akan su sun ba da gaskiya da nasu littafin da naku kuma na taura da linjila khashi'ina suna masu kankan da kai khadimin lamiri yuminu mura'a fihi ma'ana man ay mutawadhi'ina suna masu kankan da kai lillahi ga Allah la yasharuna bi ayati Allah ba su musaya da ayoyin Allah allati indahum wasannan da take wurin su na taura da linjila min na'atin nabiyyi na sifan annabi samanan kuɗi kalilan kankani bi an yaktumuha min duniya duniya bi an yaktumuha su boye ta hawan don jin tsoro alar riyasati bisa shugabanci ka fi'ili kamar aikin gairihin waɗansu ga yahudawa don sifan annabi yana nan cikin attaura duk yadda annabi yake da garinsa da tsawonsa da sifansa da sunayensa da suka zo suka ce wai ai ba shi ne ba shi ko abdullahi salamin da ya ga annabi ya ce wallahi shi ne don Allah ya ce ya arifo na ho kama ya arifo na abu na ahu sun san annabi kamar yadda suka san ‘ya'yansu abdullahi islam ya ce ai sani na da annabi da na gan shi ya fi sanin ɗana don ɗana gila akwai ciko-ciko gila inda ya haife shi a gidana ne na'am ulai kamar an canan ka lahum ajruhum ladan su sawabu amalihim ya tabbata lahum gare su inda Allah wurin inda rabbihim wurin ubangijinsu yautaunahu za a ba su marrataini sau biyu za a ba su ladan ba da gaskiya da attaura a kuma biya su ladan ba da gaskiya da annabi muhammad kamar yadda ya zo a cikin suratul qasas inna allaha sari'ul hisab allah mai gaugawan hisabi ne yuhasibul halka yana mahalitta gaba daya hisabi qadara nisfi naharin gwargwadon rabin rana kamar a ce daga karfe shida zuwa sha biyu Allah ya gama tun daga farkon halitta an gama ai to ai ba wahala ne a lahira ba an ce maka akwai lauya ne ya kira aki ta maka karanta ka fi mina musu kalli yau ma'alai ka hasi ba ka karanta na yi kaza na yi to ina kama in kamata wuta a wajen jika can ina ya kamata a janna ina ba wahala shi ne mai tafsiri ce min ayyami duniya kar ka ɗauka yau mun rabbi ne mun ce maka yau mun rabbi shekara dubu ko ka ce Allah zai yi shekara ɗari biyar ba haka bane a irin na kwanukan awoyin nan na awa shida Allah zai gama ya gama komi sari'ul hisab na ya yi wa ladina amanu ya kunna kuma da gaskiya da Allah ismiru ku ya hakuri ala ta'ati misa biyayya don biyayya ma sai an yi hakuri kana cikin bacci da dadi an ce tashi kai sallah ana sanyi sanyi karkar ka taba ruwan ka fara shawara in ba imani zai ce kai kuma ka kwanta ba dora ba kanka ba in ko da imani ya ce haba ruwan me kai sallah to kai hakuri kai hakuri akan masibu ciwo talauci bacin rai duk Allah ke dorawa don ya jaraba ka wa anil ma'asi kai hakuri gabarin sabo sabo dadi ne da shi ko kai hakuri bai da dadin karshen sa wuya za a sha wasabiru ku jure makafirai in sun cuce ku ku jure ku jure ku daure fala takunu fala yakunu ashadda sabran su ma suka jure akan kafircin balle ku kar ku su zamo mafi tsananin hakuri daga cikin ku warabidu ku yi ribadi aqimu shine ku zauna alal jihadi bisa ya jihadi wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi jami'a ahwalikum a cikin dukkan halayen ku la'allakum haqiqa ku tuflihuna ku samu babban rabo تفوزون بالجنة دع الجنة وتناجون لا كثير من ذلك سورة النساء سورة نا ونرأي مغانا هكونش ماتا مدنية النبي نازم مكة أكسوكا دئتا آيوين تمئة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية آية دليل يقود سبعين دبير ونكول دشير وندبقوي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ya ku mutane ka'ida alkur'ani a galabiya in kaji an ce ayyuhan nasu ana nufin mutanen makka ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku ay qabahu hukuban da yake dashi bi an tadihu ku bi shi allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wannan da ya halicce ku daga rai ɗaya shine adamu duk wanda ka gani dan adam ne wa halaka min hadha wajha daga wannan ran na adamu ya tsago hawa a cikinta hawa abilmaddi min lali'in daga haƙarƙari min arma'ihi lisura daga haƙarƙarinsa na hagu kamar yadda aka ce haƙarƙari za ka gani nan kashi sha bakwai na namiji sha bakwai na hagu na mace na dama sha takwas amma mace na tafi sha takwas takwas ne saboda kashin nan na ƙarshe na ɗan adam na namiji shi aka cire aka rakka mahawa wani ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi hakuri da mata in kun ce za ku daidaita su ku karya su in kun ce za ku bar su a karkacen za a tafi saboda kashin da aka yi su karkatacce ne saboda ka kullum halin su a lankwai ne ba su da miyar zaiti ya wabassa ya watsa farraka wanda tara min kuma daga cikin su adamu da hawa'u rijalan kasiran maza da yawa wani sa'an da mata kasiratan masu yawa wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna fi ilga mutabil asali asalin sa ta tasaaluna kuke tambayin juna fi sini ba bi kira'atin mitafifi laraba sukan ce na gama ka da zumunci na gama ka da zumunci mumini ce don Allah shine Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye Allah allazi tasaaluna da kuke roƙon juna da shi don Allah fi ma bainakum a cikin abin da yake tsakaninku haitu yaqulu ba'alukum sa inda sashin ku yake ce as'aluka billahi ina roƙonka don Allah wa unshiduka billahi ko na hada ka da Allah wattaqu ku kiyaye al'arhama zumunci bi an takadahu kar ku yanke ta wa fi qira'atin bil jarri wanda yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi walla rahama adabi akan tasaluna kenan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi walla rahami adabi akan bihi kenan shi yace wa fi qira'atin bil jarri adban ala lamiri fi bihi wa kanu sun kasance tunashaduna suna gama juna bin rahimi da zumunci inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai kiwo ne akan ku hafizan li amalikum mai kiwon ayyukan ku mujazikum mai saka muku biya da ita ai lam yazal ubangiji mai gushe ba muttasifan bi zalika mai simantuwa da wancananka wannan kenan wa nazala aya ta sauka a cikin yatimi ɗali ɗalabamin walihi malahu famanahu maraya ne ubansa ya mutu aka bar maliyin kuɗi ya rike kuɗin kuma da ɗan ya girma shi a bashi ya hana shi Allah ya ce a'a wa atul yatama ku ba marayu asghara al'ulala abalahum waɗanda ba iyaye gare su amma lahum dukiyoyinsu iza balagu in sun balaga dama an ce ku rike musu ne don suna karancin shekaru kan su lalata to in sun kai ku ba su wala ta tabaddalu khabisa kar ku musaye haram bi tayyibin halal ai ta khuzuhu ku karbe shi badalahu musayansa kama taf'aluna kama yadda kuke aikatawa sai ya dauki kyakkyawa a cikin dukiyar maraya ya sa mummuna a matsayin wura to kaga kyakkyawan nan shine tayyib shi mummunan nan shine khabis ya canza kyakkyawa mummuna ya karbi kyakkyawa kar ku yi haka mali ya sinu waje aliradi da sanya kaskantacce min malikun daga dukiyanku makanahu magiransa wala ta kudu amwalahum kar ku ci dukiyoyinsu malmumunatan abin tarawa ku hada dukiyoyi ila amwalikum zuwa dukiyoyinku innahu ai akalwacin dukiyan maraya kana huban kabiran zunubi ne babba da aka sauka da wannan aya walamma nazala taharraju min wilayatin yatama haka ɗin sai ba kowa tsoro kuma suka ce ka in an ba mu maraya ba za mu karba ba wannan tsanani haka suka ga laifi wa kana fihim man tahta wal asharu kamin wannan aya ta sauka akwai wanda yana da marayu goma a karkashin sa aw saman ko ko a takwas min al azwaji daga mata fala ya adilu bai adalci bainahun tsakanin su sai Allah ya ce wa in khiftum Allah ta adilu idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba shine ta ma a cikin marayu fa taharrajin kuka ga laifi min amrin din laifi na al'amarin su fa khabu kuka ji tsoron ailan Allah ta'adilu ba za ku yi adalci bainan nisa'i tsakanin mata ba wato kamin a saukar da adadin matan ne wani na da takwas wani na da biyar wani na da goma kuma an ce adalci Allah ya ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci bai zana katumu hunna in kun aure su to fankihu tazawwaju ku aure bi ma'ana man ɗaba ma ɗin nan ma'ana man ne don man gairu ma gairu mako da ne man ɗaba wadda ta yi maku wadda ta yi maku daɗi wato wadda ta yi maku a fuska kaga anan akan samu wasu jahilai su ce ai ma daba man daba lakum wanda ya maku daɗi to in baka taba ba ya za ka yi kaji daɗi so kai ta tura su akan wannan sana ka fa wajajen su ma a sai ka san mata sannan ka aure ta saboda wannan moyan minan nisa'i ku aure masana biyu wasu lasa mai ma'anan ko uku ko ruba ko hudu ai isnaini isnaini ko ku yi bibbiyu bibbiyu wa salasan salasan na uku uku wa arba'an arba'an da hudu hudu amma wala tazidu ala zalika kar ku kara akan hudu din sai manzon Allah kaɗai shi ke da hususiya shi ka ya bar tara ne ma kuma an ba shi dama ko nawa yake so ya aura fa yahimtu in kun ji tsoron Allah ta adilu a hudun ma ba za ku iya adalci ba fihin a cikin su min nafaqati wajen ciyarwa wal qismi da rabon kwana to fa wahidatan koyi guda daya an ki huha a wutaru ko kuma ku takaito alama malaka da aimanukum misa abin da daman makon ku ta mallaka min al-ima'i na ku yangi ku saye su ku yan ku dinga kwanciya da su su ba su da haƙƙin irin na mata abinda ta zamu sai ta hakura da shi na a iz laysa lahun min al-huquqi don ba haƙoƙi akan su min al-zamali zawjati irin na mata zalika aini kafun arba'i auren hudun nan fakar kwadai awal wahidatu ko ka aure ɗaya don ka zauna lafiya awi tasali ko kwarkwara adana ya fi kusanta ila Allah ta ulu cewa ba za ku yi rashin adalci in kana da ɗaya kama zai ce maka ba adali ba amma ran da ka yi na biyu ba to akwai matsala akwai matsala ko ka yi wajen Allah idan dai ɗayan ba kai ba adali ba ne ko ka yi irin na Allah wanda ya ce ku yi daidai ku yi adalci wajen ciyarwa da tubatarwa an ji Allah yake ko da kwana shi ne ko to in ka adalci ma ko kallo kake ma wata dariya sai a ce a zalibi wata kuma ta fi iya dariya na'am Allah na wa'atu nisa'a ku ba mata sadukatihinna sadakin su jam'u sadukatin mun hora hunna nahilatan masdarun adiyatan kyauta an ɗibi namsin ga daɗin rai fa in dumla lakum an shay'in minhu idan sun yi daɗin rai gare kuma ana suka yanke muku wani abu bayan an yanka sadaki kana biya kana biya ke da ban gama biya ba ta ce mai gida na yanke maka kaza tamyizun mahawalun anil fa'ili ay dabat anfusuhum rayukan matan suka yi daɗi gare ku an shay'in na wani abu minas sadaki daga sadaki fa wahimnahu suka ba da kyautan sadakin lakum gare ku to fa kuluhu ku ci ba hana ku ba hani an da daɗi mari an abin gode makarshe mahmud al-aqibati la rarrafi ba cuta a cikin sa alaikum akan ku fi lahirati a cikin lahira wannan zala ta sauka raddan alaman kariya zalika raddi akan wanda ya ki wancanan ka wala tutu ayyuhal awliya as-sufaha ya ku waliyai da aka ce ku ba marayu dukiyoyinsu in sun kai lokacin to karfa ku ba wawaye a cikinsu almubazziri na wanda kawai jiran ake a basu kuɗin su lalata to wannan ba laifi gare ku ku rike kar ku ba su minar rijali daga maza wani nisa'i da mata wasu biyani da ƙananan yara amwalakum dukiyoyinku ai amwalahum allati fi aydikum dukiyoyin su da yake gunku allati ja'ala Allah lakum qiyaman wanda Allah ya sanya ku masu tsayawa akai mazdar qama ai ta komo da kuke tsayawa bi ma'ashikum da rayuwanku wa salahi da gyaran auladukum ƴaƴanku fa yudayyuha su tozarta ta su ta tafi gairu wajeha ba inda ta dace ba ba fuskar ta ba mafi kira'atin qiyaman jam'u qayyimatin ma taqumu bihi al-amti'atu abinda kayayyaki ke tsayawa da shi amma warzuquhum ku azurta su mana a cikin dukiyan marayan ku dinga ba su abinda za su ci da dan sutura haka shi yasa annabi ya ce ku yi ku yi kasuwanci da dukiyan marayu kai ya kare kaga a cikin riba za a samu kuma sa in ba sa riban ba zaka ma zai cinye shi yawa saboda haka ku ciyar da su din waksohum ku tumatar da su wa qulu lahum ku faɗa masu kaulan zance ma'rufan abin da abin sani ya kamata iduhun ku dinga cewa wannan dukiyar naku ne ku yi hakuri muna so ku kai wani lokaci ne za mu ba ku in ka kai kaza ku yi musu alkawarin idadan jamilatan alkawari mai kyau bi idahihim da bawar wasu amwalahun dukiyoyinsu iza rashe sun shirya alhamdulillah